أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان واجي gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mustalah al-hadith na al-allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala yau muna hudu ga watan Jumada al-Ula hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 18 28 ko mila wata na goma sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu a sati da ya gabata mun fara karantar aksamul khabar bi itibari man yudafu ilayhi malam yace yanqasmul khabar bi itibari man yudafu ilayhi ila thalathati aqsam labari ya kasu kashi uku game da wanda aka dangana shi zuwa gare shi akwai almarfu'u akwai almawqufu akwai almaqtu malam ya fara bayanin marfu'i mun ga shi ma ya kasu kashi guda biyu akwai marfu'u sarihan akwai marfu'u hukman muna cikin bayanin marfu'u hukman idan ban mance ba mun tsaya akan gaba ta ta shidda ta biyar ko ta shidda a sadisu bayan mun yi bayanin kan magana ta biyar kashe kaulu sahabi umirna au nuhina au umiran nasu wa nahwi ko za mu tashi kan asadis kenan na daga salo ko kuma yanki na marfu'i a hukumce abu na biyu na na shida bayan mun ɗauki kaulu sahabi idan lam yumkin an yakuna min kabilar ra'ayi wannan na farko ne abu na biyu na biyu filu sahabi idan lam yakun an yakuna min kabilar ra'ayi ko abu na hudu an yakuna sahabi an shay'in bi annahu min as-sunnah abu na biyar qawlu sahabi umirna aw nuhina aw umira an-nas wa nahwa idan za mu tashi kan as-sadisu an يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية كقول أبي هريرة رضي الله عنه في من يخرج من من المسجد بعد أن بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم kenan na daga cikin hadisi wanda marfu'i ne a hukumce ba su karara ba ya kasance sahabi ya yi hukumci a bisa wani abu kan cewa abin da wani ya aikata sabo ne na Allah misalin fada abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi da ya cewa wanda ya fita daga masallaci bayan an yi kiran sallah amma haza faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam shi dai wannan ya saba wa baban qasim ya ne manzo sallallahu alaihi wasallam domin da shi ake mai alkunya baban qasim kenan bai dace ba in dai ba wani uzuri ba bayan an yi kiran sallah mutum ya huta daga masallaci an ki haka nan domin shakkun kan wata abin da zai sanya ya samu a cikin zukatan mutane na ganin wani baraka ko na abin da ya kamata gane ko sai zama to bai dace ba inda lokaci ne wanda ya dace idan an yi kiran sallah mutum ya saurara a yi sallah da shi kuma lokuta ne masu albarka inda mutum zai nafiloli ya yi addu'o'i kuma lokaci ne na karban mai kira suna addu'o'i na wukatul ijaba ne wa kaza law hakama sahabiyu ala shay'in bi annahu ta'a haka nan ne da sahabi zai wani sahabi zai hukunci akan wani abu ya ce wannan da'a ce ga Allah ko ga manzo sallallahu alaihi wasallam iz la yakunu shay la yakunu shay'u ma'siyatan aw ta'atan illa bi nassin min ash-shari domin wani abu bai ya kasancewa sabo ko kuma biyayya sai da nassi na Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam sai daga alqur'ani ko kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه كما صحابي بازي ينكي با da irin wannan hukunci ya ce abu kaza sabo ne abu kaza da'a ce face sai iya da ilimin wannan sai aka gane cewa wannan ya same shi wannan magana ya samu tushenta daga manzo sallallahu alaihi wasallam asabi'u na bakwai wanda salo ne na mafu hukman qauluhum an sahabi fadarsu game da wani sahabi rafa alhadith kamar tabi'i ya ce rafa alhadith sahabi wane ya daga wannan hadisi au ruwayatu ko kuma ya ruwaito shi ruwayatan misali ya ce kalar abu huraira ruwayatan kenan abu huraira ya ruwaito wanda ya faɗe shi da ruwaya ka kauli sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma kamar sa'id bin jubair da ya faɗi game da abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su kala ash-shafa'u fi thalathin waraka tana cikin abubuwa guda uku shartati shurbati asr shan zumuwa wa shartati muhjim mihjam in ka ce mihjam askar da take tsaga ta ƙaho shaushawa aska wadda ake shaushawa da ita sai zamanto ismul ala ne mihjam in ka ce muhajjim shi kanshi mai yin ƙaho mun gane ko sai zamanto shartati mihjam tsagar wannan ta aska wadda ake ake wannan shaushawa da domin a yi kawo ne wa kayyatinar kuma da wannan wuta da za a yi sa wani karhe cikin wuta ya zo a dora sakiya ta wannan kai ne ko kuma hallo ya kumshi a yi rami a hura wuta sosai ramin ya ɗauki zahi sai zama to an shi wanda ganye ko mutum ya shiga na gashi wa anna wa anha ummati anil kai mazala sallallahu alaihi wasallam kuma yace ina hana al'umma ta game da sakiya sai dai wannan malamai sun yi bayani hani ne wanda ya zamanto ba wai hani ba na haramci ba na'am eto shi wannan kuma wannan ai ba a ce a kai wannan washan makin shi shaushawa shi kuma shaushawa na haram azala sallallahu alaihi wasallam la'ana qala la'ana la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alwashimata wal mustawshim na mazala sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wadda take yin shaushawa wadda take tsaga da wadda ake wa na'am qala rafa al hadith sai ce ya daga wannan hadisi wa qawlu sa'id ibn al-musayyib an abi huraira radiyallahu anhu haka nan da fadar sa'id dan musayyib daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ruwaya ta ne ce ruwaya al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitra yace fitra abinda ya zamanto an same shi wanda ya zamanto abu ne wanda Allah yake halitta mutum da shi wanda ake nema asalin fitra halitta ko hali da Allah madaukaki ya halicci mutum da shi sai dai kuma na ana ana nihin tabi'a khamsun min al-fitra al-khitab kaciya wal istihdad aske gashin gaba wa naftat ibn tizge gashi na hamata wa taqlim al-azafiri da yanke a kaifu wa qassu sharib da yanke gashin baki a rage shi a saisaye shi wa kazalika law qalu an sahabi haka nan ne idan tabi'ai ko wurinsu suka ce game da sahabi suka ce ya asrul hadith kina iya samun hadith kina asar ne aw yunammihi ko iya daga shi ko iya dangana shi bi ma'ana yunammi yarfa'u aw yablugh bihi ko iya isas da shi wa nahwi da makamantan wannan fa inna mithla hadha domin kwatamcin wannan mithl mithla hadhihi al-ibara kwatamcin wannan ibarori ko maganganu laha hukmul marfu'i tana da hukuncin hadisin aka dangana shi sarihan qarara zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam wa in lam takun sarihatan fi idafatiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko da dai bata kasance ba karara game da dangana ta zuwa annabi wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi lakinnaha mushiratan bi zalika sai dai tana nuni a bisa wannan abu na gaba kashi na uku na biyu kai al-mawquf hadisi ko isnadi mawquf shine malam ya kawo tarifin shi ma udifa ila ila sahabi wa lam yathbut lahu hukm ar-raf'i hadisin da aka dangana shi zuwa sahabi sai dai kuma hukuncin daga shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba misaluhu kwatamcin kaulu umar bin al-khattab radiyallahu an kwatamcin fada umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce yahdumul islam yahdumu al-islam zallatul alimi wa jidalul munafiqi al-alim bil kitabi wa hukmul a'immatil mudallin yace na rogazar da musulunci zallatul alim ta lallabiya ta malami ya faɗi wani abun da ba shari'a ba ne ba kuma mutane su yi riko da shi wajidalul munafiqil alim bil kitab kuma da jayayya ta munafiki masani da alkur'ani mai girma domin zai ta lankwashe lankwashe ya san ga abin da qur'ani yake nihi kuma ya ta jayayya a kan wa hukumul a'immatil mudallin da hukuncin shugabanni wanda suka zamanto batattu wannan sun shahi malamai da kuma wanda suke da raga mai wanda za su batar da mutane su yi hukunci wanda ba na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam na uku kashe kaso na uku na hadis al-maktu hadisin da ya zamanto yankakken isnadi gare shi shine mala yace ma udifa ila tabi'i faman ba'da hadisin da aka dangana shi zuwa tabi'i da wanda yake bayan shi atba'u tabi'in da sauransu misalu kwatamcin shi kawli bin sirin to faɗan muhammad bin sirin rama allah ta ƙara tabbata gare shi inna hadha al-ilm dinun ce wannan ilimi wa addini ne fanzuru amman ta'khudhu dinakum ku lura sa ido game da wanda za ku dauki addinin wannan da gare shi ba kowanne ba za ka je ka sa ilimi ka nema addini wurin shi za ka karanci ilimi ko addini to dole ne ka san ga wanda za ka riki wannan addini wa qawlu malik da fada imam malik rahimahullah utruk من أعمال السر ما يحسن بك أن تعلمه في العلانية تعمله في العلانية آه. ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية يتكبر أيك نبوي wanda bai ya kyautatuwa ka aikata su karara gane ko ina duk abin da za ka yi wanda za ka yi shi a boye amma baka so wani ya gani ya tsinkayo shi can shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ism ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas to kenan sai zaman to ba aiki bane na kwarai inda na aiki na kwarai ne kai shaboyi baka ba kai ba mugun kyamar wani ya san kana yi ko da wani ya san kana yi ba za ka damu ba sabanin abin da ya zaman to kuma a sabo ne malam ya shiga tunda ana magana akan abin da ya shahi sahabi almarfu sarihan wa hukman yace as-sahabiyu ta'rifu sahabi hal sahaba mu dan saurara ka dan dan malam mu dan saurara mu dan saurara ta'rifu sahabi halat halu sahaba ta'rifu sahabi wane ne sahabi kuma halin sahabbai akhiruhum mautan wa fa'idatan ma'rifatu wa fa'idatu ma'rifatu al-mukthiruna min at-tahdith wane ne karshen mutuwa a cikin sahabbai kuma menene fa'idar sanin haka nan suwa daga cikin sahabbai wanda suka yi yawan hadisi kala sahabi wanda ake cewa sahabi man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wa sallama aw ra'ahu mu'minan bi wa mata ala dhalika يدخل فيه من ارتد ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس فإنه كان ممن من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء به أسيرا إلى أبي بكر فتاب وقبل منه أبو بكر رضي الله عنه صحابي شيني وندس كي حدو دمزو صلى الله عليه وسلم أو رآه كوي يغنش مؤمنا به iya mai imani da shi wa mata ala zalika kuma ya mutu akan wannan bai yi ridda ba kenan imanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ibn hajar ya ce kyau mafi ninja ya ce mallake nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan ya ce aura ahu ko ya gan shi wannan an hudda makahi da abin da ya kama da haka ya gamu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama to iya da imani kuma ya mutu akan hakan na'am ba mana ya ce wanda ya hadu da annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi kuma ya gan shi iya mai imani da shi kuma ya mutu akan wannan imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam mala ya ce fa yadkhulu fihi a cikin wannan tarifi ya shiga cikin shi manirtadda wanda ya ridda su maraja ilal islam domin mutuwa ya akan musulunci koda ya riga ya yi ridda daga baya tuba ya mutu akan wannan imanin shi misali kal'ash'as dan kais innahu kana mimman irtadda ba'da wafati nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya daga cikin wanda suka yi ridda bayan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sabibbai da yawa wasu sun yi ridda akan sun hana zakka wasu sun yi ridda a tunaninsu manzo sallallahu alaihi wasallama bai dace mutu ba gane ko suka yi ridda to amma kuma duk da haka abubakar radiyallahu anhu da dogon hankali da tsanin hankali bai bar su ba sai da ya yake su kuma ya faɗi wata kalmar shi shahararra wallahi law qatilanna man farraqa baina salati wa ukhtiha wallahi zan yaki dukkan wanda ya raba tsakanin sallah da yalwarta can yake cewa lam man'uni qalan kanu ya'dunahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatalhu da dai sun hana mun da baibayi da suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a matsayin zakka suka hana ni to da nan sai na yake kuma da Umar radiyallahu anhu da farko ya ga bai dace a yake su ba domin ya kawo hujja da hadisi man shahida Allah ilaha illallah ko man kala la ilaha illallah wa anni rasulullah asama minni dima'ahu wa malahu wa irdahu wa hisabuhu ala Allah ya kawo hujja da wannan hadisi illa bi haqqil islam shi ma Abubakar radiyallahu anhu ya kawo hujja da wannan hadisi ce ai manzo sallallahu alaihi wasallam ta illa bi haqqiha kalmata la ilaha illallah ko bi haqqil islam wa zakatu min haqqiha zakata na daga cikin da farko da karshe dai Allah madaukaki ya daidaita zuciya ko kirshen Umar radiyallahu anhu ya gane cewa Abubakar iya kan gaskiya kuma ya bashi goyon baya hakan to nan shine shine yace tadda ba'da wa mata wa lam yakhruj min faji'a asiran aka kawo wannan ash'as dan kais asiran a yaƙi an kamo shi fursunan yaƙi aka kawo shi wajen abubakar radiyallahu anhu fataba ya yi sai ya tuba wa kabila minhu abubakar ya karbi tuba shi ya yarda nam radiyallahu anhu wa ya khuruj minhu wannan daga ta'arifin wannan ya huta daga cikin shi man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yajtami' bihi wanda ya rayu wanda ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar shi kuma bai gamu da shi ba sai tare da wuri guda wuri ba tare da shi sahabi a ya huta baya ba a lissafa shi daga cikin sahabi domin bai ya yi imani da shi amma bai zama to ba bai misali yanzu in ka an ka dauki malika habasha ba ya ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba a lissafa shi daga cikin sahabbai saboda shi ta iya habasha manzo sallallahu alaihi wasallama iya madina bai gan shi ba na kuma ba su zamna wuri guda ba na ga nan ma ya kawo kara kan najashi misali kamar najashi wa man irtadda wa mata ala ridda ala riddatihi da wanda ya mutu kuma ya yi ridda kuma ya mutu a kan ridda shi bai komo ya musulunta ba ta abdullah bin khatal qutila yawm al-fath misali kama abdullah bin khatal an kashe shi ranar wannan ranar da Allah madaukaki ya ba manzo sallallahu alaihi wasallama budiyar makka nasaracin budiyar makka wa rabi'a bin umayya bin khalaf khalaf ارتد في زمن عمر ومات على الردة كما أمية دان خلف رفيع ربيعة دان أمية دان خلف يا ردة زمن خلافة عمر كما يموت أكن ولا ردة نعم كنا يموت يا كافر والصحابة عدد كثير ما لنش صحابي عدد سمي يواني ولا يمكن الجزم بحصرهم على وجه التحديد kuma bayya kyautatuwa a yanke iyakarsu adadinsu a ɓangare a ce adadi ne kaza lakin kila ala wajen takrib sai dai an faɗi a ɓangaren kusantu da adadi annahum ya bulugu na mi'atan wa arba'atan wa arba'ata ashara sun kai mi'a dubu wa arba'ata alif wa da dubu goma sha hudu dubu ɗari da dubu goma sha hudu a dubu ɗari da dubu goma sha hudu na'am dubu ɗari da sha hudu ke na'am wannan abin da ake harsashi domin mu duba mu ga lokacin da aka yi hajji manzo sallallahu alaihi wasallam tun nawa ne zai yi hajji tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ɗauki mutanen makka kadai ɗauki mutanen madina da sauran garuruka wanda za su zo su yi haji na'am an kusanto da adadi qal halu sahaba hali na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wa sahabatu kulluhum thiqatun zawu adl sahabbai dukkan su thiqat ne yardaddu ne masu adalci ne ma'abuta adalci ne tukbalu ruwayatul wahid minhum ana karbar ruwayar mutum guda ko da shi kadai ne misali hadisi innamal a'mal binniyat ba wanda ya rawaito wannan hadisi ne Umar bin Khattab radiyallahu anhu da cikin sa wa in kana majhulan ko da ba a san sunan shi ba ita kuma jahala sababi ne na raunanar da hadisi idan isnadi aka samu akwai rawi majhul banda sahabi wannan dole sai an yi bincike a san wane in Allah ya sanya wannan jahala ta warwaru akan wani isnadi da ya zo to falla alhamdu in kuma ba a san shi ba to shi ke na wani hadisi ya da rauni in kuma sahabi ne to wannan rashin sanin wane ne sahabin wannan to wannan bayya suka akan inganci hadisi walidhalika qalu jahalatu sahabi la tadur illa haka maluma hadisi suke cewa jahilta sahabi wane bata kasancewa bata cutarsuwa a hadisi mu dauki wannan dalili na Allah lokaci ya قال والدليل على ما وصفناه من حال الصحابه dalili abu sabun da muka kamantar da shi game da halin sahabbai radiyallahu anhu anna Allah asna alaihi to Allah madaukaki yayi be su wa rasuluhu fi iddati nusus haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su a nassosi masu yawa wa annan nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqbalu qawl al-wahid minhum ya manzo sallallahu alaihi wasallama na karban labarin mutum guda daga cikin su idza ulima islamu in an san musulmi ne wala yasalu an halihi bai ya tambaya halin wani wancan wai da wa da ya kawo labari wane ne shi menene halin shi bai tambaya da zaran dai an san musulmi ne to shikenan kuma haka nan ne a asali musulmi adali ne sai in wani abu ya bayyana gare shi wanda zai tada shi daga wannan kamata adalci mai da shi wata kama daban ko ta munafunci ko abin da ya kama da haka na'am قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala yace ja'a arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytu hilala wani sahabi wanda suka yi yana daga cikin wanda suka yi nisa da ilimin addini ake cewa arabi ya zo jan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na ga jinjirin wata ya ni ramadan ya ga ya ce ya ga ya ga jinjirin wata ramadan فقال أتشهد أن لا إله إلا الله كاشهد أن للي باب أبي وابوتا دقسكيا سي الله قال نعم يتي هكذا قال أتشهد أن محمدا رسول الله كتبتا كو كاشهد أن للي محمد عبد الله منظورنا الله قال نعم يتي قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا يا كي بلال كتاشي كوا متاني شيلا كي شيلا تكم متاني su tashi da azumi gobe ka ce a tashi da azumi an ga wata a tashi da azumi a kharajul khamsa sabu sunan da imam ahmad suka fitar da shi wasu hawu ibn khuzaima ibn khuzaima ya gantar da wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban sai mu tashi akan gaba ta akhiru mautan ala al-itlaq
kamar yadda aka ce sahabi ne wanda kamar an hadisi na'am amma kuma ya albarkacin da shi eh na'am Allah ne ya bai tsaya ya bincike shi ba na'am shi dai ga dai ga sharadin da tambayoyin da ya yi ya yi imani da Allah ya ce ya yi imani da manzanci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce to ya bilal ka tashi ka ka yi shela ga mutane cewa an ga wata subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk